الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أول والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله لا مجازفة إلا متفاعل a cikin littafin Allah mai girma a Qur'ani a cikin karatun mu na Ramadan da ke kara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu bayan hijira masu cikin halitta sallallahu alaihi wasallam wadda ta daidai da shekara ta dubu biyu da ashirin da uku ne lafiya ta annabi Isa alaihi salam kuma wannan shi ne karatun mu na tara wannan shi ne karatun mu na tara kenan a wannan shekara Allah ya yi da fata Allah ya yi da muwafaka ila ma yuhibbu wa yarda min fadlihi wa manni har yanzu dai muna nan cikin suratul tauba za mu tafi kan aya ta 110 السنة كما تقول نعم نعم domin duk yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana halayen bayanci mabambanta a cikin wannan sura mai albarka wani masu cikakken imani sun sa tsayin daka ba gudu ba ja da baya suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ina za a shiga ko ina za a fita wasu kuma sun ja daga suna faɗa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko sun ga bai isar da sakon Allah ba wasu kuma sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama lanta wato sun zo sun shiga cikin sifar masu imani amma kuma ba masu imani ba su ne munafikai wanda ake sama zuwa a cikin wannan cewa to duka dai aikin din na Allah وما كان الله ليضل قوما بعد هو هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ومن ليس الله سبحانه وتعالى من كان من حتى نفسه سبع نعمة Allah subhanahu wa ta'ala bai kasance yana kasar da mutane ba Allah zai kasar da mutane ya bari su kashe ba da irada ba kuma ya ce yadda su ya ba su imani to ba zai taɓa su kuma su taɓa na hankali wani sun kashe ba a hatta yi bayyana lahum ma ya taɓo an ce Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ma mutane abinda za su kama kansu daga faɗawa cikin azaba in kana mai imani ku ji abin da zai zai zai zai kare kada da fada cikin azaba sai Allah ya gaya maka dan kada kada kada kada abada komai Allah ya yi rani su dalla dalla to idan mutum an mai bayanin abin da ya kamata ya kiyaye ko ya fada cikin kansa bai kiyaye ba ya je ya baka da kanki to kuma wannan shi ya baka da kanki duk inda ya fada nan shi to ma sha Allah ba ya dinga kawo ba da ta Allah ya bayyana lahu ma ta saboda haka Allah zai kana mu'minai da an kauce sai ya ce ba haka ba ga inda za a dawo wanda ya dawo ya tabbata da imani wanda kuma ya kauce wa umarnin Allah to sai ke nan sai ya zama ya fata an nuna mai abin da ya kamata ya kiyaye bai kiyaye ba domin inna Allah bi kulli shay'in alim hakika ubangiji Allah subhanahu wata'ala mai cikakken sani ne da komai ba abin da ke boyuwa ga Allah subhanahu wata'ala inna Allah bi kulli shay'in alim إن الله له ملك السماوات والأرض يغني ويميت وما لكم من دون الله ولي ولا الله أكبر إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير إن الله له ملك السماوات والأرض Yanzu Allah subhanahu wa ta'ala hakika shi ke da mulkin sama da kasa ba shi ba ba ne wani abu ba na shi ba ba abin da ka gani ko ka ji ko ka gan da shi ko baka gan da shi ba don na Allah ne shi ke da mulkin sama da kasa da abin da ke cikin da abin da ke tsakanin da baki ɗaya kuma yi gumi wa yi ne shi ke rayawa ga wanda ya so rayawa wa yi ne shi ne shi ke kashewa ga wanda ya so kashewa raya wannan ta zahiri ko ta bada ne duk ba ne da sai Allah rayawa ta hakika shi ne a raya mutum da imani da kada ta Allah da bauta masa ya ba mai rayuwa ke mutum Allah kadai ke iya ba mutum dama wani ya ne wannan rayuwa kuma shi ke kashewa shi ke iya kaje mutum ya kashe zuciyar shi ta kai imani ya zama kasance ya tafi ya shiga cikin azaba Allah ya kiyaye wanda kuma rayuwa ta bani ne Allah shi ke raya komai shi ke saka komai yadda ya so haka yake وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير kuma ba ku makiya Allah da kuke kungiya wa Allah subhanahu wa ta'ala in Allah ya dande ku da azaba ba ku da wani majidinci ko wani mataimaki min dinin layi ba in ba Allah ba wanda zai iya kare ku daga azabar Allah ku dinga ku ba ku da wani majidinci ba ka da wani mataimakin da zai iya taimakon da Allah ya kama ka da azaba ne ya kamata ka yi kun farko sai ka bangani Allah ka kada tashi ka bauta mai ka bi umarnin shi ka mutarci hanyar shi shi ke nan sai ka zauna lafiya Allah ka kara mu imani na'am wa asaba Allah wa alaihi wa muhajirina wa mu'minina wa Thank you. الله سبحانه وتعالى يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيد يزيد قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم wannan shimfiɗa ne a kan an tafi wasu mutane guda uku wanda su masu cikakken imani ne amma da su biya da su bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kintamu ta ba kuma da annabi ya dawo ba su ba da wani uzuri ma suka ce su kawai ne ba su je ba jini laifi to annabi ya ce ku ta rike ko hukuncin da Allah ya san kuma ne zan zai cewa na ya ne muku ba an tafi ba su shimfiɗa Allah yake yi na ya ga hawo kafa saboda karamci da rufin asiri daga girmamawa irin ta Allah subhanahu wa ta'ala da rufa a ce kawai su da suka laifin a an shi duba su kenan a rika kallon su tuban duba da ai tuban ne mai daraja tuban ne mai daraja ne saboda da mutum ba musulmi ba ne ya tuba ya zama musulmi in an ce mai tuban ne ai daraja ce ko kuma ke so da kai za a zama mafi balle ma'ana wanda ka tuba Allah ya yi da har ka sai ba illa Allah yuhibbu tawwabin to zama da haka ma kada a magana su ji kai sai Allah ya sa ya fawo abin da ka ka sama Allah ya ce la taba Allahu ala nabi babban magana inda Allah ya aji tuba ga annabi irin tubar da take tsakanin Allah da annabin shi sai ba Allah ne ko amma shi ba Allah annabi da aka zaba ai ta ka tana da abokin atuba annabi ba ba irin wannan ba shi ba ya sako sai ba ya sako sallallahu alaihi wasallam kamar da yake yawan istijbari amma ba yana istijbari kuma da zunubi ba saboda ubudiyya saboda ya bauta ma Allah da nuna shi bawan Allah ne kuma mabukaci ne wajen Allah da kuma neman ƙarin ɗaukaka wajen Allah subhanahu wa ta'ala yawa to Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wal muhajirin Allah ya ce wa muhajirai fa habban ba su kayan da suka yi hijira da garuruwan da suka baro dangin su da garin su da dukiyar su da kowa na komai na su suka kawo sun yi hijira sun kawo wajen Allah subhanahu wa ta'ala da manzon shi dan a gina addinin Allah to kuma duk Allah ya ce wasu والأنصار وكما أنصار متى لما جينا ولم نسوك ما تتعلم هو النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ برينكم كما تتعلم النبي دمدم بذكا من الإيمان من رجل من غالا بك لك دمدم بذيك يرسي بذيك جنس بكوما يناس دون ترمكو كما تتعلم الإيمان دمدم سنة أيكم أيكم الله وكما تتعلم الله يا أيكم والذين اتبعوه في ساعة العسرة kai da kuma waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun sa abi ukra a lokacin tsananin wanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci a lokacin tsanani yakin tsanani shi yasa ake kiran yakin tabuka yankin ukra wato yakin tsanani wanda aka yi a lokacin tsanani Allah ya ce da su ne tare da cewa tare da cewa waɗannan wanda suka halarci wanda suka ji annabi ya yi a wurin tabuka suna cikin muhajirina suna cikin ansari amma saboda a nuna muhimmancin abin da suka yi da godin masu Allah ya ce da kada Allah inna lil muhajirin wal ansari ko kuma Allah ya ce wannan ne na tabawu muhammad malin kuma waɗanda suka ji manzon Allah sun sa aka hukura a lokacin tsanani kan da yake a kawo a yakin tabuka ga tsananin rana ga tsananin nisa ga rashin abin hawa ga wahalhalun yin Allah da sarki ya kira wannan yaƙi ofra ta aka ofra zai ji ofra saboda a wannan yaƙi aka ce wa har ta je a ga rana mutum goma ka rika yin shirkin da ba kuma ka ya kuma ta yin na hawa mutum goma in wannan ya hau ya dan huta ko kuma wannan ya hau ya dan huta ko wannan ya hau ya dan huta a kan inda ba ga wahala abinci an ce an kai lokacin da ya je mutum in ka ɗauko da su ba ya dabi ne ba za a ka samu ba ya dabi ne ya ba ga biyu wannan ya kira biyu wannan ya kira a wannan tafiyar ne aka rasa ruwan sha har wasu ke sosa raƙumar su su ba da kundin don su ga ruwan da ke cikin su amfani da su har sai da ko abubakar sai na abubakar ko wanda ya kira da sauran layi mutane na sosa raƙumar su ga tafiyar nan mai nisa ga ƙarancin abun hawa in aka za a rasa abun hawa in aka ci gaba da haka ka roƙi Allah ya kawo mana ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ce kana son ma yake yake da ke ji da annabi ya roƙi Allah ko ruwa fa kike nan ruwa kuma ne kake inda rundunar yakin take kawai aka ja masu bukatar wanka da duk gobe aka yi aka cika harkoki shi na aka wuce da kare yake nuni fa an ta kuma lokacin da aka zai tabuka inda aka yi aka zango akwai rijiya rijiya ɗan ruwa ne sai haka irin da ke ake a gindi ɗin nan ta ne zai ce a gaba da aka zai mun yi kurkura ba shi ne sai ya waka cikin rijiya haka yi cikin bincin kurkura zuwa wani tsariyar yakin tabuka aka wannan an kai kuma lokacin da kogin dawowa ne nan ma aka rasa ruwan aka kawo a nan yake ina ɗan ruwa aka kawo na wani cikin gobe a nan sai ya sa hannun shi haka a cikin gobe ruwa sharar sharar sharar sharar Allah kamar kawunan bango nan ma aka sha aka duba aka komai da komai ai ba Allah da ya wajen tafiya abin da yake kuma amma sai Allah ya zama da imanin mutane ne ba a yi aikin ba da nan ne ya ga kankan sun rumawa da mutanen shan da aka yi gangamin za a sa an koma a nan da suka fi da annabin ba kan aje a samu gaji ya yi kankan ya fito ya a kayan gaji kuma ya aka ƙaurata kuma duk aka aka gaba aka an kowa da ne suka koma garin su suka kulle a nan da kulle da yake wai mutanen Allah suka nan suka sun maga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne wannan ne magana har ya ba da annabi alfadara ya ne mutum da annabi za a kabi jiya shi ke nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ya abu sai shi har kuma ya ba shi ma ya kuma ya yi da ba da ya ce to wato kabilun daban-daban suka yi suka yi ta sulhu da annabi sauran kuma suka gudu suka abin da to ya kun tabi ta zaba a yi ba amma dai an sha wahalar tafiya an sha wahalar dawowa da rana da nisan tafiya da wahala abin hawa da rage ruwa kala uku nan da an samu su a yakin da muka annabi ya yi addu'a ruwan sama ya yi an biya bukata wani lokaci kuma ya yi kurkura bakin shi ya zuba a rijiya ruwa ya kai kumbulo an yi amfani wani lokaci kuma ya sa ya tsinja ruwa ya kumbulo ya biya bukatun dukkan jama'a kowa ya ja ya suka sauka to san shi fa Allah subhanahu wa ta'ala ya kira wannan yakin zai wato a yake Allah ya tabbata shi wanda wanda suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam fi sa'atul usra a lokacin tsananin din nan da ma Allah ya dinga yin da ba imanin ba da imani a gane zuwa yin munafikai ayi wani ya kowa ko kowa da mu yake tare da shi to an kuma gani an gane munafikai an gane mu'minan gaskiya an gane kuma mu'minai masu rauni wanda ba ba munafikan ba amma sun yi laifi daga baya sun ci ba idan Allah ya ci ba yin ba da mata da sabihu kulun kwarikin bayan kuma duka kan wasu daga cikin sun kuma da tattace sanda annabi ce a cikin a gari da yawa sun yi kokarin su daɗi cikin ruwa saboda wahala abu wahala tahiyar da wahala rana da zo kuma ga annabi ya yi tsara ya ce ga inda ba a ga wahala tafiya ga rana ga rashin azuma kuma ga duk waɗanda za a tunkare da inda Allah ya yi yakin rumawa ne wanda suka masu babban daula masu karfin makamai da ɗin jama'a to amma ina ai rundunonin Allah sun fi ƙarfin rundunar kowa saboda haka kamu cikin hadisin yana cewa saboda yawan mutane gwamnati shi ne yaƙi kuma na ƙarshe wanda manzo Allah ya shirya rajuwa dai manzo Allah ya shirya a yanzu ta wajen yaƙi wannan shi ne na ƙarshe don an yi shekara ƙarshe da ƙarshen shekara ta sa bayan nan kawai sun je hadisi ya bayi sun yi ne shirya kuma annabi ya naɗa kayan ya koma gidan rahama sallallahu alaihi wasallam to lokacin alkitabu yake kaɗan ne mutumin da zai tsammani in ya kore ba za a saka gane ba ba za a iya gane shi ba kowa in dai ba ka fita shi ne za a ga cewa ai ya ce yawan da wa'a ne fita ne da ke na kauye da na ko ina a kawo a je a tun tare wannan aikin sai ko da in dai ba an kai da kai ne sosai ba ai in ka kore ma ba ka je ba ba za a gane ba amma kuma tun da mai gane mai magana da Allah ne ai ka ba a gane ba a gane ba kuma ma abu cikin mutane ai zai koyi ba to shi ke nan duka kan kun kun da kanka ce ku da annabi kun ba ta ba alai sannan kuma sai Allah ya dawo da su kan hanya a cikin wanki ni ya to mu dan dawo kan hanya a cikin inda Allah yake su bi to da yawan da sun yi kokarin ko su zaman su ne sai kuma dai sun da da ta imani sai sai suka sai suka bi da gaba da Allah a cikin wanki cikin yawan da na abu akwai abu haifama al'ansari abu haifama al'ansari shi da da farko bai ga annabi ba da yana gida yana da wata wata mata aka ce kyakkyawan mata mai da da dutse ce yana ji mata gona ta ji nema sai da annabi ya tafi inda sahabbai ke ji da annabi aini ba ya ta da annabi ya tafi ko ta rubuta mai kuntuka aka samu abinci da irin su da ɗanyen dabi mai rukari da ruwan sani da kuntuka mai kyau ya zauna zai kusa ya kama tunani su kai ga kuntuka mai kyau ga rukari nunanne ga ruwan sani ga iyali a kuma amma manzo Allah na san a rana da masu imani kai sai ba ba ya ban baka kayan da yake suna da ya nan da ne sai ya kawo dokin su ko yin rabu ya hau ya ji hali a cikin kai sai ko bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ya ya yadda sansani a sabuka ana san da zai wa sai annabi ya hau aka hango wani mutum da zai zai na kare kamar kamar wani ya na yawo da shi haka sai annabi ce kun abu hauka kamar dai ka ce in kan ko abu hauka ne to sai ya rufo ko sai ga shi ko abu hauka ma din ne kamar da abu zarin shi ma ya zo daga baya annabi ya ce har ba abu zarin yamshi hadarin wani mutu hadarin wani wato hada da abu zarin nan yana tare a shi kadai zai mutu shi kadai a tare shi shi kadai to wannan shi abu zarin wannan wasu ma abubuwa ne annabi ya hango shi faɗi rayuwar shi sai annabi ya karanta wa mutane amma ba a sani da yadda abin ya gida a haka ba na ba na faɗi magana ke wannan cewa karshe mu'amalar zamantakewar shi da sahabbai a lokacin hannun da yana wasu ma da gagara kai yana madina ina iya cewa rabu a yin da wa'azi ina wanda ya wuce da yake da irin abin da yin a zai a kuma ne tuwa ce ta wajen mu'awiya ina mu'awiya Usman ma bai iya ne ina mu'awiya ya je in abuja da irin wa'azin shi ba ya yi ibn Zali ne na ki duniya ne kawai dan ne ba a ki duniya dan ne za a kwana da kuɗi ba a nan zai kwana da kuɗi don ma dai abu hawa ya yi kuma ita yana wasu ma yake inda tana da bukatar sauran mutane masu da'a a makonto ka zo ka ɗauke mana abu zari in ko ba haka hake zai zai zai mana mutane ana kuma sun karanta wanda ke faɗin abubuwa irin na a ta duniya a ce zuwa gabanni duk kun handame kun yi manyan gidaje kun gina kaza kun gina kaza kun kwashe dukiya al'umma kun yi kaza a yi mutan da ake zargo za ka ce abu zarin zai zo gari malam da karanta duk gari gangani ake aje a karbo sai gwamnan ta mu'awiya ya ga cewa ta ce wannan haka ci gaba da haka zai kwanan mutanen ya zama an amma gwamnati ta waye ƙarshe dai abu zarin Allah ya ƙara mai yadda aka fasanta da shi ce wanda shi tun da za a yi shi biya yi shafin banda na kowa kuma shi ne karatun da ya samu ke nan a jami'an manzo Allah a ban duniya kawai a yankin Allah ne za su shi da kuɗi na kan aje shi ta kwana da su manzo Allah yana shi zai kwana da kuɗi rawar wa yake ne za ka biya wani kafin gida tana yin kwa balle ma zo nawa sannan wani gida ake gida da zai dubu mutum a aure ko mutum a aure kai ne wanda za Allah ya kana ya kana gaban ka yanzu dubi irin rigunan da kuke sa dubi irin gidan ka dubi ka da ya ina irin Allah kun ka ce to wani aka ba da ta da shi da ita ce shi ba zai iya wannan kwana kala ba a ga mun guri ta sai ya ka ne da ga kan wani ba yake shi a kan bisan ya yi sai ya fara fara yin bisan dan rakunan gidi ko ko ba ma sai da hadin yi sun rika rauna sai ya ce kan da ya kan fara nan da rashin lafiya da mutuwa ta kama shi ya ce to ku gyara ne to mun wanka ku kun tsare ku aje mu can bakin hanya da duk da wanda da wajen ku kun ta wata musulmi ku sai ga Abu Zar na sahabin manzo Allah ku binne shi suka gyara duka suka yi wani kwan suka yi wani suka kawo ba ko hanya suka aje jinkanan sai ga abdullahi abdullahi bin umar da ina ji ya kawo daga wajen tsaraki shi kuma kawo da masu kawo wa umar suna da yawa kuma zan gangare sai suka fitar da gawa ta hanya sai lafiya sai suka fitar da su ya wannan abubuwan da ne ta hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai nan kan to a rika da a rike Abdullahi bin Umar ina ce da Abdullahi bin Umar ne yake sai Allah ya akbar manzo Allah ya yi gaskiya da ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan ne shi wa da ne ko ya ji ko wa da ruwa ya ko wa da ya ci ko aka tilba za ka dinne radiyallahu anhu to da haka kuma annabi ya hango Abu Haitama ce ko Abu Haitama ina da cewa sai ga Abu Haitama ya alƙari radiyallahu anhu Abu Haitama to aka mai ko ne da wannan kun ba wajen yakin tabuka kuma sai Allah ke Allah ya tuba annabi da wani muhajiruna da ansar da wani musamman wanda suka yi annabi sun sa asul ukra a lokacin tsananin nan mun ba da mata da yajibu balun warkin ko kuma tajibu ko yajibu bisani ya yi da ana karanta ثم تاب عليه sannan Allah ya ji tubarsu ya hana sun su zauna din ya dawo da tunanin su kan su ji annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne an ji tubarsu din ne su mu dan su dawo su ci gaba da jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan su zama cikin bakati inna Allah huwa tawwabur rahim hakika ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yawan amsar tuba ne mai kuma yawan jin kai ne Allah ta an ci tubar mu ta ji kan mu alhamma a cikin Allah sallallahu alaihi wasallam Thank you. الله سبحانه وتعالى يقول وعلى الصلاة الذين خلفوا kaga ai ana duba ne ai an ka duba kalmar ubangiji babban daraja inda aka hau kuma annabi muhammadu na ansar da wanda suka karfin imani suka ga manzo Allah a lokacin annabi wa ala salatatin da ne kullu Allah ya aiki tuba da mutanen nan guda uku wanda aka da aka kanta su manzo Allah ya ce ku ku na da aka kanta su ku din sai hukuncin da Allah ya akan shine wa farma murjana da amin lai amma ya ajiba wanda Allah ya tuba alai wanda muke karanta a yayin da suka gabata su waɗannan mutane guda uku an dakatar da hukuncin su a tsari ba za ta alayhi ba aiki a ce da ƙasa ta mutu kunci wato duniya ta mutu kunci a ayo an hana mijin duniya a ce da duniya ta mutu kunci jima'a ba tare da faɗinta sai da duniya ta mutu kunci tare da faɗinta kaga duniya ba ta gare ta amma in ya ce da duniya ta ta je mata kunci ya ka shiga wata wahala ne ka shiga wata damuwa duk kwanan duniya ne ya ce ai wani na cikin kunci ga shi kuma yana da yawo a fili amma kuma cikin matsuwa saboda halin da yake ciki a kan za ka ta nan da rubu mara ba ai za ce in kai ka na wallahi garin nan zai maka kaɗan ko ai garin kaɗan kun da zai maka ka shiga wani halin damuwa ka rika maka bangare ke nan to nan ki a ce shi ne irin shi ne wannan misali ne cikin ara a kan za ka ta nan da rubu mara ba har sai da duniya sai mutu kunci ka yi da fa'ida wanda har alalin a alalin amurkin zukatan da zuka kuntata gare shi saboda kaɗaituwa da rashin da damuwa da rashin samun abin da mutum ke so. Wala ya amuru wa zanu Allah man ja'a min Allah illa ilayhi suka tabbatar cewa ba su da wata mafaka daga cikin Allah sai dai a dawo wajen Allah din. Sun makaba alaihi sannan da suka shiga wannan hali na kasa muka yi sai Allah ya aiki tuba su liya tubu don su don su zama masu tuba su dawo da Allah su ci gaba da bauta mai inna Allah huwa tawwabur rahim ajiya ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala shine wa an ka tuba ne kuma mai jin kai subhanahu wa ta'ala to wannan mutane guda uku abin guje ba abin da suka su dalla dalla ba shi ne ta abu gina malik da ma'abu gina wadidi da bilalin da umayya hadisin suna nan ne tsawo buhari ya kawo shi musulun ya kawo shi yana da tsawo kwai shi kawo ya yi ta kokarin ya tafi ya tafi ya tafi sai kuma halin nan shi ya dai sai dai ya da tafiya har annabi ya tafi dai har aka dai wajen ramadan bai je yaki ba to duka nan yayin da muka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga yanan dawowa da ina tunanin cewa barin manzo Allah ya yi ma ya samu dan gurin da ya faɗi ya kare kai yake da aka ce ga manzo Allah ya shigo Madina sai ya kawai kai duk wani shiri ma dai da zai yi kawai ya ya rushe kawai ya faɗi ma annabi gaskiya cewa dai ba wani uzuri to shi kenan dama tun ana kan a tabuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga ta abu da yake wai ina ta abu ne kaga mutane mutane ne irin ɗaya muke darajar mu kowa ɗaya ba wai daga cikin sabon zai ce ya zalla a samu abin da umar ba ni wannan zan ilahi da bari ta ba ya zalla ina can ta kama da jin kai ya hana ni zuwa sai wannan da jin kai ya ce to sun da abin da ka faɗi wannan mu ya zalla ya samu mu san komai da game da shi da sai alheri sai maza Allah da zai yi jini da ya ce ma wannan komai da ce wannan komai ba ta wasu mutane a tsawon da ke da zama da to akwai mu zai muna da ba ko ba a ba yawa to sai da aka dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi ne dawo ya zo gida ya zo ya dawo ko da bayani ko da kai a zai sauri shiga gida zai zauna a masallaci ya na gina ranka a yi a zo a gaggauta da jama'a sannan ya shiga gida to manzo Allah ya zo ya zauna ana ta gaisa da jama'a ana ta gaisa da jama'a sai da sabi ya shigo sabi ya ce da kai yake faɗin wannan magana a hadisi sabi ya ce ina shigowa ina na goma da Allah ya kalle ni ya yi murmushi amma da irin irin murmushin mai ciki na mutumin mahuduri irin murmushin nan na fushi sai ta ga da an kalli ko da ya aka mai ya ya isa ya kalli wata dariya ko an yi biyu tsawo aka kalle da aka kai sai ta ga ta ba a kan magana ke nan da ke kuma da Allah da ya zauna ya gaida maza Allah sai annabi ko fani ne za mu kalli mu yaki ba annabi ya fara na su kenan me yasa baka nan da yake so ya rasu wallahi wallahi ba gaban wannan taron na zauna ba gaban ka ba da na san irin maganar da zan shirya in kuɗa kan ta kai ta sani ya rasu Allah ya zan faha da iya magana da yadda zan shirya yadda zan kama kaina ko bin waye zan iya shirya yadda zan kama kaina amma ba gurin ka ba ya rasu Allah in na shirya magana na kama kaina na ce ga ilimi ta yadda da ni ta ce ba komai ƙarshe kuma Allah ya ce mata ƙarya nake ai ka ga na kun ga ki saboda haka ya rasulullahi yanzu dai kawai ni dai ban ga yaki ba kawai ba wani uzuri haka ne haka ne yake ce ta ji bai ta ce abin da Allah ya yi ita ne yadda bi yake gwamnati na ta kyauta nuna da sauran wasu ya ce kai ya haka kamar mutane kowa ne kowa ne ana ganin munafukai munafukai kowa ya mu ya rubuta an dawo kansa ko abin da ya hana mu ji ta abin da ya hana na ta la ta la ga na kuma na ta ta ba komai Allah ya zasu ta Allah ya zasu ta wannan ba da wallahi ya rasulullahi ta ba komai ba komai ya nan ya mai din ya aje shi to ni ba da da kullum wani da ba ya gani to akwai magana ya ga annabi ya ga murmushi ya kalle to ya za a kai magana to shi kenan aka kai zuwa ana ce mai kukan samu da kowa ne sun ba da uzuri annabi haka zuwa yi musu kowa ne sun ba da uzuri yake kai da mutane suka damu da har sai da na kuka yi da in koma wajen manzo Allah in ce in ce ya wa zan zai ke zan ma dai a sauran da ni dan dai na ji sunna faɗi ne sai kuma na ce kai wani kare ni abin ne ba ni gare ni ne suka ce a a ba kai kai kai wannan ba wasu a yi kuma yake akwai da dalibin umayya akwai Muhammad bin Rabi yake a sai da an ba ta mu da tawon kirki wanda duk zama da shi yakin bada yake to zan koma in kare ta kai haka zan zauna waɗannan mutanen tun da irin yadda ne haka suke yi duk abin da zai same da ya same mu tare ya san mutanen da tawon arziki ne a kan umma da Allah ba ba ba Allah ba zai halaka da shi shi kenan ai ta mu yake shi da annabi ya tafi abin da ke kada mai hankali in ya fito garin Madina yanzu yana zagaya bayan mun ya ce yin kuɗi abun sai ma ya gaba ba zai haɗu da wani mutum mumini da wasan mumini ne mutumin kinki wanda za mu yana su biya ba sai da wani tsoho wanda za mu Allah ya ba shi mumini sai wani mata sai ƙananan yara sai marasa lafiya yanzu dai mutum mabiyin ƙarfi mumini wanda ya kamata ya kai yaki bai tafi ba to sai dai wanda ya san mu ba mu da su ne to shi ma tun daga ya fara gindin kai yanzu kenan da Allah ya ce sai sai abin da Allah ya hukunta sai da aka kwana a cikin yana cikin wannan kanjin ba a saukar da wannan ayin ba bayan ya ce ba an yi kwana goma sai manzo Allah ya aiko mun ya aika mu wajen su wadancan sauran mutum ne cewa ko kowanne ya kawo ce ma matan matan ki ta kawo ce ma shi ke nan to wadancan su da tawa ne kowanne ne yace to sakin da zan yi ko ko a aka ce a ne ba sai ka fage ta ba amma dai kar ka kusance ta yanzu a wannan hali da mutum ji wace magana ba kusan da iyali to sai wani ya zo ce to kaga wannan hilal bin umayya da marara su ma ta sun je sun nemi ne ne zaman da Allah kawai dan na faɗa ne kuma mutum hidimar gida an ba su dama kai ma ka nuna da Allah ya ba ka dama ma ta kawai ko kan hidimar gida ka rike ma mana ba ta sai ku ta yi kawai ta kai gida yake kwai ta kare ne an so wannan nau'in waje ne ina nabi ya ba ku nan dama mun da kalmi za ta kare ne ta da bin da ya manzo Allah ya kuma ta ta ta dawo gida ta rike mun hidima da to duk da sai an dan ga kwanaki sai manzo Allah ya ce ku daga yau duk kowa ya daina musu magana kowa ya daina musu magana haka ba duk ba na ma kuka shiga wani sabon bala'i kuma sai dai karamin da gida sai kaɗai to da ma su wannan tantar fara ne su suna gida kawai dama da aka ce mata su kawai ce musu mata su da su ce su ai wannan ma ya a wani kawai shi tun da yana alama in aka ce su je su a hukuncin da Allah yana nan ko gida bai da aiki ne kuka ne ma zai iya wani guda to sai annabi ce a daina musu magana kuma shi ne sai ka fito abokin ka na kun da kai sai ka zo wajen shi an wani salamu alaikum sai ma sun ka gani ya kawo da kai salamu alaikum sai ya banza kamu ce sai da nake to to ko ko da ni kai na ya kwance ni ba nan ba a garin Madina nake ba ko an kawai kana rayuwa ko ka da mutane amma ba rayuwar kowa da kai yake sunan zai akwai wani abun kasa da wanda yake dan amina ne masoyi na ne ba ni da wani masoyi kamar ko na je na haura a kasan bangonan su na ne su ga mutum da su kuma su ne ko aba assalamu alaikum ya ga mu sallama yake abun kasa da don Allah don annabi a ci a tsaya tsakanin mu da kai baka san cewa ni ina son Allah ina son manzon Allah ba ya ban da ya kara mai da ya ban da ya ban da uku sai da ya ban da ya ban da ni ban sani ba Allah da manzon su suka sani sai kana san Allah ko ka kai ni ina ban da kawai sai da mai da mai yake sai da fito da wannan shi da ka da na hawa ni ta duka mu masallaci tun da su ba ban kan suna kwanta gida da kawo ne suna kawo da kuka sai ka kai shi kawo suna zuwa abin da Allah ya yake ni ko na ko shi ne ina zuwa in halarci sallah masallaci tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an gama sallah sai ku ga manzo Allah ya ce salamu alaikum wa rahmatullah to ni ne da kallon manzo Allah ko yana motsa baki da motsa sallama ko kuma zuwa yake in dai ban gane ba sai ya yi sallah kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koma a gari ne idan na da nan wajen kuma manzo Allah inda ko kila yana sallah ma a gari ne kuma manzo Allah ke kawai kai zuwa waje dole fushin Allah ne da masu fushi ne da fushin Allah to shi ke nan har sai da aka kwana hamsin a haka hamsin sannan cikin dare sai Allah ya saukar da wannan haya da kan samun na wani nabi wani muhammadu wani asali da zuwa saba'u في بعض عسرته من بعد ما كان يزيد قلوب رجل ثم تاب عليهم انه برؤوف رحيم وعلى الصراحه الذين خلفوا لأن يتوقف هنا على البلاد ثم لأن يتمد قيام بيت تعالى يتوقف في يده أن يتوقف توبة يا أنت توبة ولا نمت أن يجدعه يا رسول الله تعالى ولن يجد أن يجد بسارة مكانا جدا من الله يا رسول الله تيجي أجد أن يجد أن يجد أن يجد أن يجد أن يجد to ta ubai su bari bari ta ta ana ta ta yi ta ga baki ne ta ga baki sai da ta yi da aka sallah asuba sai manzo Allah ya sanar da al'umma musulmi cewa to da ka gudu ma aikin da maraba da salami yau Allah ya aiki ba su kun ji ayoyin da Allah ya sauka subhanahu wa ta'ala wani ruba ya je ya mana da na samu cewa ya wani fuskar su kani duki doki wani ya hau kan dutse ya samu wani ma yi kai isara Allah ya aiki ba yake yi da abu kamar da gafa da kaje nan na fara gudu da ya ce Allah ya ji ba ta da take duk tufafi na da tufafin da na duke jiki na na ba shi shi sabulin lahi Allah dan da ita kuma wannan ban da wasu hoto a lokacin ban da wani tufafi sai wannan sai na ba shi duka da na ayi wata na fata a yin samu saboda jin dadin bukama Allah ya ji kowa sai da shi ta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina shigo masallaci sai sai na tabda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ya hango yana murmushi yana cikin nan sashi na kai gari yana jin daɗi da ma bugun da bugun Allah ne tunda Allah ya huce kowa ma ya huce ya zo a rage ta samu mabauna da ke ke kwarin ciki yau Allah ya aiki ko maka Allah ya yi maka laifi ai sai annabi ke kai farin ciki da mabibi sun muni da tun da ran da kai saka a gaba ka saka samun muni da alheri kamar yau da Iki ya rasu Allah ya zama farin ciki daga wajen ka ne ko ko yake a da wajen Allah subhanahu wa ta'ala iki alhamdulillah daga da nan aka warware duka aka aka aji kuma su kuma ya zama na an yaye maka laifin su saboda haka Allah bai kare sama da wajen cewa a tafi yakin nan a jiman ga Allah wanda bai duba kawai komai imani ne ya sa da riko huri bai tafi ba sai ya dan da kuɗa kamar yin waɗannan to mu ga farko da ma ga irin narkon da Allah yake farko wa kan to daga baya ta ne yake Allah ya yi mu a duniya ga nan ma annabi ƙarya ga irin ayoyin da Allah yake farkowa a kan munafikai da kuka wuce da samu annabi gudura ne yake ba ko ba ko Allah ya gafarta muku ga da Allah ya tsohon kanta aya cewa shi wanda ya tsari ya ba annabi ma koyi musu addu'a Allah ba zai amsa ba kaga da ya shiga cikin wannan tarkon munafikai da ya shiga bala'i amma ne wai gaskiya yake to ya rasu lahi wannan Allah ya tsoratar da ni ne saboda gaskiya da na tsaya na yake ban yi ba ƙarya ba ban yi ma rantsuwa kan ƙarya to tun da Allah ya tsoratar da ni dalilin gaskiya na yi maka alƙawari da da yanzu har in koma ga Allah da nan kare yin ƙarya ko ko yake kuma duk dukiya ta na zan ba da ita fi sabilillahi saboda jin daɗin amsa tuba ta da Allah ya yi ya abin da yake da Amir ya ce a'a kai ya yi yawa ta abu ka rage wani abu da dukiyar ka nan yake ce yau suna ina yi muka ko da muka yi aka ba ni a yakin haibara shi kadai zai yi ce sauran duk zan kawo maka a bani a bani bukata fi sabilillahi saboda jin daɗin Allah ya yi tuba ta. Wannan haka ne kuma. Saboda haka ban yi bayan Allah ya fi imani ba ba sa wasa wannan kare suka fada game da aikin Allah wanda haka yake ba ta ruwa mu zama da abin da ya zama na kauce da umarnin Allah kada mutum ya tsoko da ya sa a ciki Allah ta ba da dukkan kiyaye wa ala faraqatin ladina kullu fu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa at-tawwabur rahim da ya zama ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yawan harsar tuba ne mai yawan jin kai ne subhanahu wa ta'ala Allah ta alfi tuban mu ta tuban mu ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa qulu ma'as-sabirin Allahu akbar a dai karshen wata aya ta farko sai muka ba ta irin ta san karshen mako ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa qulu ma'as-sabirin الذين اتبعوه في ساعة أسرته من بعد ما كان تزيد قلوب فريقهم ثم تاب عليهم إنه هو رؤوف رحيم. في وجه الله سبحانه وتعالى بنادى مؤمنون فكذا من يوم الجنتين من يوم الرحمن سبحانه وتعالى. كتبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن كانوا ya fito daga mai laifi ya zama Allah ya aji tuban su dalilin ma za a aji tuban su har an haka an karko tun daga sama a an jiri haka kuma kan to me yasa da Allah kamar ya sami kubuta saboda ya yi gaskiya ko da shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuha allazina amanu ya ku masu imani ittaqullah ku ji tsoron Allah ku kiyaye iyakokin Allah kuma wa kunu ma asadiqin ku kasance tare da masu gaskiya a cikin imani masu gaskiya cikin mu'amala su wanda ba sa kariya balle ta halaka sai su ta abu bin malikin nan Allah ya yafe mai kuma har ya gayyaci duk mu'minin su irin halin shi shine na gaskiya ita Allah wa kunu ma asadiqin mu'minin ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu yin gaskiya kuma ku zama masu gaskiya duk yin da za a kamar mai gaskiya idan wahala gaskiya ta sha ta kwanta sha wahala ko kuma ita gaskiya za ta zo ta kwance ta idan ko kariya ta kwanta sha ta yi to idan wahala ta zo kariya ba ta iya kwance ta an bai ko idan da ke gaskiya dalilin gaskiya ne ta sha wahala to insha Allah gaskiya nan kuma ita za ta zo ta kwance ta daga wannan wahala ko koma cikin wahala Duk da ya kai ƙaryen da ta fa dalilin ƙarya ta samu jin daɗi ta fa da take tsoron da aka dange ta da wahala saboda ƙaryen nan ta ita ƙaryen ko ba ta iya kwanci ta. Allah ya kiyaye mu da ƙarya Allah ka fa mu zama masu gaskiya. Dukkan Allah ya kuma ma a shafi mu zai ba. Ma كان يرى المدينة وما حوله من الأرض والأراضي الذين تخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضرر ولا نفر ولا مقصد في سبيل الله ولا يشعرون بأنهم بالكفار يعلمون من عدوين الله إلا قتل عليه يعمل إلا الله يعبد الله أكبر الله سبحانه وتعالى يقول ما كان المؤمنون بالله ما كان لأهل المدينة ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يقرون موضع يجيب الكفار ولا ينالون من أجر الليل إلا كتب لهم به أمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ما كان لأهل المدينة بل كما تبع بل أنا تبع جميع أهل المدينة masu imani wa man hawlahum min al-a'rab da wanda ke gefe gefen su min al-a'rab da cikin larabawan kauye je kamata da ya zo bai halatta ba an yi kakan da su an rasu lillahi su zauna gida su ci bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai halatta da su ba kai mai imani manzon Allah na san a rana yana fafata da makiya kai kuma ka ce mabiyin su ne mabiyin su ne mai imani ne kuma kana gida a yi yawa a ƙasa kai ba mai imani ba wala tarabu bi anfusihim an nafsi bai halatta ga mutanen Madina da waɗanda ke gefe su da ma dukkan mai imani mai imani wala tarabu bi anfusihim an nafsi bai kamata su ci fakayin kare kansu ba fiye da kare kan man kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata su ci fakayin kare kansu ba fiye da kwaɗayin kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba ka san ka sha wahala amma ka bar manzo Allah ya tafi shi ya tafi ya zai sha wahala kenan ko wanda ya gaba ba imani tare da shi ai sai sai ka irin suna abba irin ka irin suna ɗan'a da abu ɗala ka zo ka kare manzo Allah ka nuna rayuwar manzo Allah ta fi taka mahimmanci zaman manzo Allah lafiya ya fi zaman lafiyar ta mahimmanci to shi ne imani a yakin umar da tura ta kai bango su kala a kungo kala a yanzu wasu kuka mai ba Allah ana farko su bai ana samun ta kuka mai ba Allah wani wasu kuka wasu kuka yanzu da mai ba Allah a tsarin da suka duk su kare a kan shi ko mai ya faru da yanzu ba komai amma dai sai ya saba ba za Allah da yin haka ya kamata su ya kamata ba za a zama bi an zuwa Allah su saboda ne ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne mafi daraja zai shi ne mafi girma zai a wajen Allah da wani zai da ke da girma a wajen Allah kamar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ta annabi auladul mu'minin min anfusihim annabi sallallahu alaihi wasallama shi duk cancanta ga mu'mini fiye da kawunan manzo Allah ya ya zama ya tuka a wajen ka ka fi son manzo Allah fiye da kanka ka fi son ka kare rayuwar manzo Allah fiye da rayuwarka za ka iya bada rayuwarka ka tafi saboda kare rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine imani amma ba manzo Allah na tana wahala ko ta ina ina ina imani da wannan ba zai yi ba Allah ya wala ga mu bi anfusu Allah zai yi ga masu imani su kokarin su su su ta da yin kare kansu fiye da kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zalika abin da ya sa haka abin da ya sa mu ne suke zai zai sa mu ne su haka su ji ta manzo Allah a kan su da Allah saboda su in suka ji manzo Allah suka kai kare manzo Allah da kare addinin Allah la yusibu murzamun wa la nasabu wani kushi ba zai same su ba ko wata wahala kamar da ta same su a wajen yakin tabuka wala makama kuke ko wata yunwa ba za su same ku ba fi sabilin lahi in dai sun yi ta saboda Allah wala ya kauna mawdi'an nabiyyi kufara ba za su taka wani gurin takawa da wanda taka wannan gurin zai ba ta tare hauki shi ko Allah aka yake so kai abin da zai fara da zuciyar manzo Allah ya ba ta tare muku yin hauki to ba za su taka wani gurin takawa ba wanda zai ba ta tare hauki makiya manzo Allah wala ya أن من أبيه الليل ضروري ضروري كذا أكل هدي أبا كادري فضروري كذا ما أكل بكو تكذل في كو تكامو في كو تكامو في كو في فضروري كذا ما دي ولا يدن من أبيه الليل إلا كتب له عمل صالح sai an rubuta masa aiki mai kyau wanda Allah zai ba shi kyakkyawan sakamako a kai wanda duk ya bi manzo Allah yana kare manzo Allah yana kare addinin Allah duk wata wahala da zai sha duk wani tafi kafa da zai yi dalilin neman yadda Allah da kare manzo Allah da ɗaukaka addinin shi to lada ne kyakkyawan aiki ne Allah zai rubuta musu amalin fara aiki ne mai kyau wanda Allah zai sa ba su aljanna ta dalili domin ne inna Allah Allah ya yi ajiyar musulmi Allah baya tsoratar da sakamakon masu kyautata duk wanda ya ji manzo Allah da imani ya kare manzo Allah ya kare addinin Allah to ya zama mai kyautata ya zama mai kyautata Allah ko baya tsoratar da sakamakon masu kyautatawa sai ya biya su da aljanna subhanahu wa ta'ala saboda haka bai kamata da mai imani ya ja baya daga al'amarin manzo Allah ya zama yana fifi ta kan ba su ya da wani saboda haka wannan aya ta ga kullum dukkan mu'mini mu'mini ana hidimar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ci gaban addinin Allah to kada ka rika nutsuwa kana baya baya a gaban ka gaba gaba gaba musamman Allah ya ce mutanen Madina da waɗanda ke gefen su na Arabi da wanda ke gefen su nan ka ɗauka har zuwa har zuwa nan garin su duk yana Madina ne duk mai imani yana ciki ya kamata mai imani ya tsaya ya kuɗi idan al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana imani wannan aya ita ce bana wani limami na Madina a daidai lokacin wata haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu na nan suna ta fara da janne za a magana kan mawujin annabi ana ta kayya kayya kayya idan da limamin Madina ya karanta wannan aya farkon hudubar shi ne tsawon wajen minti hamsin da wani abu magana nan da ya yi ta kan mawujin wajen Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hudubar in za a tsaya ana bayanin kanta dalla dalla sai a kwana ana karanta ta ana bayanin abubuwan da suka faru manzo Allah wanda shi ne mawujin shi ne masu mawujin suke kwana dare ana karanta bayanin kan manzo Allah magani darajar shi wajen Allah hakurin kyanki mu'amalarki isar da aikenki yadda ya zauna da iyalinki yadda ya zauna da mutane yadda ya ci gari ruwa da yaki yadda ya yada addinin Allah ya faɗa abubuwan da yawa amma farkon gurbar da ya bude gida masu ce ba ta da da ahli madinati wa man hawla wa min al-arabi an yatakallafu a rasulillahi wa la yaqulu bi anfusihim an bai kamata da mai imani ba har ma dai akan mutum mutumin madina ne wanda manzo Allah ke ta musu addu'a da da ya ba ta ba ku matsayi cewa ba mai son su sai mu'mini ba mai son su sai munafiki har ita kanta madinan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce munafiki zai zama a madina madina tana kora dattinta kamar yadda ka gani masoyi na kore da dattin ƙarfi to haka madina in kai ta ma dattin ne in ka je madina ma za ka ji ba ma ka san zama ba za ka da wanda duka ya ya yana son madina yana son zama madina yana jin daɗi a madina sai mai imani duk muna ciki yanzu in ya je madina zai ji kawai tabun da rai sai ke bata in ka ji ta je madina tabun da rai ko kike ka bata kawai ka tafi imani ka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya inna imana la ya'rujul madina kama kana hayyatu fi hudra imani ya ta ya yi gammo a madina kamar yadda mutum yake shiga rami sai gwamna fito ramin ta to Allah ya yi mutanen mabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maganganu na alkhairi sun yi da yawa akan mutanen mabi kamar da ake mutanen madina ana hidimar manzon Allah ana cewa don manzon Allah don san manzon Allah in dai ba abin nan ya saba ba shari'a manzon Allah ba bai kamar da ake mutanen madina suna ba baya ba ya kamata a gansu ka faɗa ba ko ba ko ba tun daga wancan lokacin hanyar sai ya zama da ya karanta ayar a wani wani ba kamar yadda aka saukar da ayar haka alƙur'ani yake da ma na kullum ne ba ba na lokacin da ya yake ba ne a ji alƙur'ani da ma na kullum ne saboda haka a hidimar manzo Allah wajibi ne a ga duk mai imani cikin ta amma a yi bin hidimar da za a manzo Allah kuma a yi ta daidai da fa'idojin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba musamman yadda duniya yanzu take gangamin maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun masa haihuwar shi yazo don nuna murna da soyayya ga manzo Allah kuma an yi magana kan jihadi ne da jin manzo Allah wajen yaki to yanzu kuma nuna soyayya ga rabi da nuna imani da nuna ana tare da manzo Allah shi ma yana da kyau to amma ya zama ana yin su bisa ka'idoji da yawa garin harkar maulidi ko abin da ake irin taron maulidi da zagayen gari da ake yi to ana haifar da wasu abubuwa da kuma ba haka annabi ke so to in kai abin da kuma ba annabi ke so to kuma ka samu nan ma ka da kira saboda ku a so annabi a girmama annabi a tafi tare da annabi a nuna soyayya da annabi sallallahu alaihi wasallam kafin da nayi amma a yi komai za a a yi shi a yi shi bisa ka'idar koyarwa annabi kada a yi shi na kan zuciya kada a bar jahilai da wawaye su saba faura suna yin abin da suka gada wannan kuma zai zama an saki layin manzon Allah ke nan sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye muna fata Allah ya dora mu akan daidai ko wani abin da yake ba daidai ba Allah ya kautar da mu Allah ya ba mu iko ba wanda ko muke Allah ya ba mu iko gyara saboda kuma ga hankalin masu in maulidi wani masu ragayen gari da masu maulidi irin gini malamai su sa ido a tsaftace an dan manzon Allah yake dan so irin manzon Allah amma fa a lura da abubuwa na lalata da zangantaka da suke shigowa ciki to wannan ba don annabi da to a rika gyara Allah ya mana muhammad ya lokacin mu ya ta ribo Allah kuma da lafiya da zaman lafiya da kiyaye mu da kiyaye al'umma mu da kiyaye kasa mu da gyara halayen mu da gyara kuma zuwa ga mu mu jagoranci zuwa ga abin alkhairi da kame hannun su gaban aikata abin da zai zama cutarwa ga al'umma al'umma ga Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tambaya ko to bismillah yana musulmi ma kan kina musulma ni turfa ba mata na kwanta da ita azumin ki ya fashi na ta ya fashi zai yi kafara za ta yi kafara da ma kafara ita kafara da ita za ta rama azumi shi ma zai rama sannan a yi kafara to sa ta kafara shi yadda musulmai cikin din nan shi sai ne kuma shi ne shi ya turfa ba ta yi ita ta rama azumi kawai kafara shi zai yi tashi ya sata amma ne da ta ciwo ya dan ba da wani azumi ya ta ne ba ta suna nuna yin da zuwa ko kamu na na duniya nan da jiki ya ma'azina wa asini na aka yi da jiki ya ma'azina da zama hawa mun ya zulla na jiki wa kodara a kai na wasu mutum wa kulla na wani wani da ya yi da musulmi ya yi da ya rahama wa ya rabbal alamin